العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوة الإيمان بركمه لأزم اليوم آه تكين تفسير القرآن من جرمه da muke gudanar da shi a zawiyar maulana shekh sharif ibrahim salar husaini radiyallahu ta'ala an a yau goma ga watan ramadan shekara dubu da wasu ɗari hudu da arba'in da uku wadda ya daidai da sha ɗaya ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da biyu a muna cikin suratul araf kisan sayyidina shu'aibu alaihi salam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين
صدق الله العظيم jiya mun karanta inda mutanensa suka ce dole sai sun kasance a cikin addininsu to sai ya roƙi Allah akan cewa Allah ya hukunci tsakaninsa da mutanensa shine manyan mutanensu suka ce wa qala mala'ul ladina kafaru min qawlihi manyan mutane da suka furta cikin mutanen annabi shu'aibu suka ce wa junansu la in ittaba'tum shu'aiban innakum idan la khasirun idan kuka bi annabi shu'aibu fa lalle ku asararru dalilin haka fa akhadathum rajfatu wato girgiza mai tsanani ta kama su fa asbahu fi darin jasimin sai suka kasance a dudushe a gidajensu Allah ya halakar da su allazina kaddabu shu'aiban ka allam yaghlu fiha waɗanda suka karyata annabi shu'aibu suka zamanto kamar ba su taɓa zama a gidajensu ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara maimaitawa allazina kaddabu shu'aiban kanu humul khasirin lalle waɗanda suka karyata annabi shu'aibu alaihi salam sun kasance a sararru takidun bi adati radd alaihim fi qawlihi as-sabiq akhbara tabaraka wa ta'ala annahum shahadu ribha khusrana wa khusrana ribhan wato Allah ya ba da labari yayin da suka ga ribar su ita ce asararsu asararsu kuma ita ce ribar su suka juya lamarin اتباع شعيب هو الربح في الدارين بين النبي شعيب شين ريب الدنيا دلاهرة ومخالفة شعيب هي الخسران ساقا والنبي شعيب كما شين أسارا كريس شويش ولكن العبد إذا أضله الله وطمس بصيرته سيدي باوا إذا الله أتت شافي بصيرته يرى الخسران ربحا ويرى الربح خسران sai ya ga asara ita ce riba ya ga kuma riba ita ce asara don hanyar riba gare su shine bin sayyidina shu'aibu alaihi salam kuma dukkan wani annabi binsa shine riba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba qalu wa man ya'ba ya rasulullah annabi ya ce dukkan al'umma za su shiga aljanna sai dai waɗanda suka ki sai suka ce wa annabi wa zai ki shiga aljanna qala man ata'ani dakhala aljannata duk waɗanda suka mun biyayya sun shiga aljanna wa man asani faqad aba waɗanda suka saba muni kuma su ne waɗanda suka ki تو ولكن طريقة الرضي هي طريقة المتابعة أي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بين النبي صلى الله عليه وسلم إتتي هل الربا قدك مسلمين ومتابعة العلماء الذين هم ورثة الأنبياء لكم بما لمي وأسك زمنتو مقعدا النباوة على أن متابعة العلماء لا ينبغي أن تكون موافقة لهوى النفس فقط kuma bin malamai din kada ya zama bai dace ya zama ya yi daidai da bin wato ya yi daidai da son rai ba au limanin shahara fitutu ko kuma bin malami wanda sunansa kawai ya shahara wa kana maqbulan inda inda salatin wal muluki kuma ya zama karɓaɓɓe a wajen sarakuna la ibrata bi hada babu lura da wannan za ka bi malami saboda ya zama babu kamar shi a duniya kana neman daraja da shi saboda haka wannan babu lura da shi bal wato ta'rifu al-haqqa wa ta'rifu al-mutamassika bil haqq ka san gaskiya ka san wanda yake rike da gaskiya fa takunu tabi'an lidalika sai ka zamo mai bin gaskiya فبهذا تكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم ده wannan ne zaka zamo mabiyin annabi sallallahu alaihi wasallam فلهذا قال علي سيدنا علي كرم الله وجهه يجي اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال كسم مزاجي da gaskiya kada ka san gaskiya da mazaje magana ya zama in wani ne faɗe ta za mu bi ta in ku ba wani ba ne ba za mu bi ta ba to wannan ba gaskiya yake nema ba a malamai suna cewa wal haqqu maqbul wa law jahili ko da jahili zai faɗi gaskiya kuma ya zama abun karba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al hikmatu dhalatul mu'mini ita hikima batacciyar bukata ce ga mumini أينما وجدها أخذها أو رواية أينما وجدها فهو أحق بها duk inda ya same ta to shi ya fi cancanta da ita ko ko ta sace saboda haka mutum bai taba karatu ba jahili ne sai ka ga Allah ya sanar da shi abin da kai karatunka bai kai ba saboda haka kowa zai iya karar karar wasu musulmi الله ليه فلا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله شيني سند دان adam komai to ilimi ba za a yi haɗarsa ba musamman wato masu bin gaskiya su ake bi ba wai wani ake bi ba idza arafta al-haqqa arafta man tamassaka bil haqqi idan ka san gaskiya to za ka san wanda yake rike da gaskiya wai da tabatahu ala zalika idan ka bi sa akan haka dan yana bi gaskiya kenan takunu mutabi'an lil mustafa sallallahu alaihi wasallam ذاك زما مبي النبي على أن المتابعة أفضل من اتباع الهوى كما واتو يزما كان بيئيا قولي ياتي أشي كان بيسرائيل على كل حال har sufaye suka ce inna man qayyada nafsahu ala athari kalbin wa yabtasilu amra wa yajtanibu nahya afdalu mimman istarsala ma'a nafsihi wa yaf'alu kulla ma sha'a akan mutum ya zauna shi ci a kara da shi kadai to gwara a ce yana bin bayan wani kare ya eh wa yabtasilu amra ya amsa umarninsa ya nisanci halinsa ya fi masa akan ya sauku shi kadai ya aikata duk abin da yake so akwai wani mawaki ya ce wato idan lam yakun khalfa dalili masiruhu kasrat alaihi fara'iqul awhami idan mutum tafiyarsa ba ta zama bayan wato ma dubu masanin hanya ba to hanyoyi na wahabi za su yi masa yawa dole ya zama akwai wanda ya san wani abu a cikin wannan abin da yake bibi ko a duniya ne idan kana neman ta to dole sai ka nemi ahalinta Allah ya ce fasalu ahla dhikri kuntum la ta'lamun duk abin da baku sani ba ku tambayi ma abota sani to addini shine min babi aula Eh, نعم مجيد
فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عطوا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة فأخ- فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون نعم wato yayin da azaba ta sauka ga mutanensa sayyidina shu'aibu alaihi salam fatawalla anhum ya kau ga bare su wa qala ya qaumi laqad ablaqtukum risalata rabbi yace mutane na hakika ni na isar muku da sakonnin ubangiji na wa nasahtu lakum na muku nasiha amma ba ku yi imani bane fa kaifa asa ala qaumin kafirin ta yaya zan yi bakin ciki akan mutane kafirai لا ينبغي أن أحزن على قوم كافرين ما علي حزن باب ولبكن سكي أكينا بلغت رسالة ربي وكفرت نائسة ساقون أبنجدنا كوكمكو كفكافر شيمسا والله أهلككم ألا كمشيني يا هلكاكم الله تبارك وتعالى وما أرسلنا في قرية من نبي وما أرسلنا من نبي ba mu taɓa aiko da wani manzo a wani alkarya ba mutanensa suka karyata shi illa a azna ahlaha bi ba'sa sai mun wato azabtar da mutanensu da tsananin talauci da kuma cuta la'allahum yadarra'un ya Allah za su kaskanta ga Allah tabaraka wa ta'ala idan haka ya same su fayu'minun تلك ابتلاءات من الحق تبارك وتعالى دكا وانا ابوبوا دا اكا امتا جربا واتي دغا الله يمسو يمتحن بها عباده ينا جربا بايسا دا هكا فالموفق منهم wanda aka masa gamdakatar ya tadarra'u ila Allah tabaraka wa ta'ala zai gaskanta ga Allah wa yu'minu bihi ya gaskata shi wa yarji'u ilayhi ya koma ga Allah ومن خذله الله وان الله يتعبد شيء كما لا يتعب بشيء baya wa'azantuwa da wani abu a koyaushe mutum idan wani abu ya same sa ko wani abu ya samu wani to ya zama sanadiyya shiryarsa akwai mutanen da ake kai su wajen Allah da ni'imomi akwai kuma wanda ake kai su wajen Allah da azaba ne to Allah ya kiyaye Allah ya ce sun mabaddalla makana sayyi'ati alhasanata da suka kafirce sai muka canza wato ai a tsainahu makanan sayyi'ati bigiran azaba muka ba su wato wadata baddala Allah mahall al-faqr dinan wa mahall al-marad sihhatan Allah sai canja musu wato bigiran talauci wadata da bigiran rashin lafiya lafiya hatta afu ay kasru har suka yi yawa wa qalu sai suka ce wato kad masa aba'an ad-darra'u was-sarra'u wato anani wato cuta da farin ciki ya taba iyayen mu hadi adatullah masana kama masa aba'ana ai abin da ya same mu dama iyayen mu ma haka ne min qabl faqat wa hadi adatu tahdi wannan shine al'ada ta zamani kamar a can gaba kafirai suna cewa kuma yuhlikuna illa dahum duk abin da yake samu su wai yau da gobe ne ba Allah bane musu وليست بعقوبة من من الله بعذاب بشي دق الله فكونوا على ما أنتم عليه سيسو شيء مسو وكسن شيء أكل أبن كوكي كي قال تعالى فأخذناهم بقتة sai mu kama su a bazata wa hum la yashuruna kuma ba san lokacin zuwan wannan azabar ba Allah ya ce walau anna ahlul qura amanu da a ce mutanen waɗannan alkaryoyi da suka karyata annabawan nan da imani da Allah suka yi da manzoninsa wattaqau al-kufra wal ma'asiya suka ji tsoron kafirci da sabanni la fatahna alaihim barakatun min as-sama'i da za mu bude musu albarkoki daga sama shine bil da ruwan sama wal ardi da kuma albarkoki daga kasa walakin kazzabu sai dai karyatawa suka yi Allah ya ce fa akhadahum bima kanu yaktubun muka kama su ai muka azartar da su da abin da suka kasance suna aikatawa آه شيخ ابراهيم رضي الله عنه ذكر تبارك وتعالى في هذه الآية ألا يا أمة وجلونا أتكي ونا آية أن أهل القرى المكذبين لو آمنوا إيمانا صحيحا da mutane waɗannan gari garuruwa da suka karyata annabawa da sun yi ingantaccen imani wattaqau suka ji tsoron Allah imtasalu amra Allah ta'ala la fataha Allah alaihi barakatin min as-sama'i wal ard al-khairat wal arzaq zai bude musu dukkan alherai da kuma arziki hatta yajidu sa'ata fi rizqi har su samu wadata a cikin arziki wal kifayata fi ma'ayishi da kuma isa a cikin rayuwarsu walakin kazzabu lamma kazzabu rusula azabahum Allah tabaraka wa ta'ala bima ya'tadi da suka karyata annabawan Allah sai ya jarrabe ya azabtar da su da abin da yake bujira musu na talauci da fari da karancin abubuwa هذه الآيات تدل على أن وجدان الكفاية شو يجي هكذا وانا آية هنا نونا سامي إساء والسعة في الرزق لسامو يلوى cikin arziki min sa'adatil mar'i yana daga cikin jin daɗin mutum haifu annal iman yakunu sababan lidalika imani mutum da yake zama sababiyar haka hada fi haqqi man yashkuru Allah tabaraka wa ta'ala amma a haƙƙin mai gode wa Allah فمن, فمن نال كفاية في رزقه دون ديسا موداتا أدركنسا وسعة في عيشه الوعر يسا وشكر الله تبارك وتعالى يقول وألا فهذه سعادة له وأن ربوتا تجريش النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح madalla da dukiya ta gari bi ma'ana dukiya da ake bautawa Allah da ita a hannun mutum na gari dukiyar ta ishe shi komai idan mutum Allah ya bashi wadata kuma ya zama yana jin Allah kuma shi mutumin kirki ne to wannan kadai ya isa annabi shi وإذا كان يحمل على البطر idan kuma wadatar tana ɗaura shi akan fanɗarewa wa takabburi da girman kai wa man ilhaqi an ahli da kuma hana gaskiya ga ma'abotansa fatilka musibatu wannan wadata ita ce masifa fa ni'matu karimatu ita ni'ima mai daraja ce amma qalilun asfa'uhu killanta kaɗan ne ba kowa za a masa ni'ima kaga ya rike ta da daraja sai dai kaga ya fanɗare laysa laha asfa'u illa man yashkuru الله تبارك وتعالى ba ta da kille sai dai masu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wa yad'u ila ta'ati kuma ya koma zuwa ga da'ar Allah to anan dai gashi Allah ya nuna mana cewa da sun bi Allah Allah ya wadata su shine Shehu Ibrahim yace wadatar da ake nufi wato bawa da yake bin Allah shine wadatar da za ta zama nima gare sa amma wanda baya bin Allah ko an wadata shi wannan wadata ita masifa ce Allah ya kiyaye kamar Annabi sallallahu alaihi wasallama yana ce innar rajula la yuhramu rizqa bi dhanbin yusibuhu mutum ana iya har ana shi arziki da wani laifin da yake aikatawa sai Allah ya dora masa talauci Allah ya kiyaye mun je gaba
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون
wato a har yanzu dai Allah tabaraka wa ta'ala yana ƙara karrara waɗannan mutane abubuwan da suka same su dukkan waɗannan tambayoyi da ake tabbatarwa ne a fa'amina ahlul qur'an ya ce hum basuna bayatan sun amince wato a kan azabar mu ta zo musu cikin dare wa hum na'ibu suna cikin bacci aw amina ahlul aw amina ahlul qura shin mutanen garin ruwan nan sun amince an yatihum basuna duhan azabar su ta zo musu da rana wa hum yal'abuna suna wasa afa aminu makar Allah me yasa za su amince wa kamun Allah ai istidrajuhu iyyahu bi ni'mati kamun ta lalala Allah yake musu da ni'imarsa wa aqdahu baqtatan da kama su bazata duk mutumin da yake sabon Allah kuma yana cikin kullum wato yalwa to ya san cewa Allah yana masa kamun ta lalala ne ba wai dan shi ya zama wani abu wajen Allah ba waɗanda suka zama wajen wani abu wajen Allah sun fi kowa bala'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya fal awliya fa salihuna an gane mafi tsananin bala'i wato su ne annabawa bayan su waliyayye bayan su malamai sai kuma ana jarraba mutum gurgudun addininsa saboda su zama mutanen Allah ne Allah yake musu haka zazzabin rana daya aka ce ana kankare mutum zunubi shekara daya to saboda haka Allah ya soka ai dole rika dora maka wannan duk wani mutum da ka gana Allah ne sai ka ga wani abu tare da shi an gane kamar yanzu ba muna ji ana cewa modi bushuwa ku kullum fulani suna fara ko to har ya mutu hannunsa ɗaya ne an fahimta yi hannunsa ɗaya ne duk da matsayin da ya kai a wajen Allah nan an fahimta hannunsa ɗaya ya canje aljinu suka karya shi fala ya amanu makar Allah illa alqawmul khasirun babu masu amincewa kamun Allah sai dai mutane a sararru لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون منكرا جاء سورة الأنعام أولئك لهم الأمن وهم مهتدون سوى أمشي قدادون الأمن أمنان أمن أهل الكهر أكوي أمشي نما أبوتا رمجاي وهذا الأمن للخاسرين والنسين أمشي أساررون سين أمشي وكام الله كودا مسلمين ما ينا إيه زما هكا شيني مسلمي wanda baya kula da addininsa ko kuma dan ya ji wata falala ya rike wannan falalan ya bar wato khaufi daga Allah to wannan shi ma amincewa a kamun Allah ne kamar maulana Sheikh Ahmad Al-Tijani radiyallahu ta'ala anhu Allah ya masa lamuni da yawa a cikin tsarikarsa to shine yace duk wanda ya ga wannan falala kuma ya amincewa kamun Allah to wannan zai mutu kafiri saboda idan idan samun lamanoni ne ba wanda ya kai annabawa samun lamanoni ba wanda ya kai sahabban annabi duk yabo da aka fara na qur'ani na musulmi su aka fara gaya kafin wani amma yadda suke rike da addini kamar ba su amince a karshen su ba to a kullum mutumin Allah haka ake so bainal khawfi war raja'i amma mutum ya rija yadda raja'i wannan ba daga cikin alamar mutanen Allah fala ya'manu bakar Allah illa al-qawmul khasirun Allah ya kiyaye eh na'am tafadhal
أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين
na'am wato har yanzu dai Allah tabaraka wa ta'ala yana kira ga 'yan bayan su waɗannan mutane da aka ɗaura wa wannan azabobi aka hallakar da su to 'yan bayan nasu ma kada fa su amince awalam yahdi lil ladina yarithuna al arda bi bayyana ga masu gadon kasa min ba'di ahliha bayan mutanen da aka halakar na wannan gurare kamar mutanen makka da ake magana da su a wannan lokaci Allah la sha'u asabnahu bi dhunubi da Allah ya ce da na ga dama su ma fa zan azartar da su da zunuban nan nasu ai zan halaka su kamar yadda na halaka waɗannan ba zai gagare ni ba kama asafna man qablahum aw lam yatahaqqaqu dhalik ba su tabbatar da haka bane wa naqba'u ala ala qulubihim kuma mu rufe zukatansu fala yasma'una al-maw'idata sama'a tadabburi ba za su siyo azi wato ji na lura ba a koyaushe idan ka ga mutum yana sabon Allah to ka gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da bai sanya haka haka ba kakkare na shi hatta kafiri saboda in ka duba shi shi ma ba zaben wannan abu ne ba kuma Allah zai iya canjawa ya mai da mutumin wannan musulmin ya koma kafiri akwai wani wali ya zama babu kamar shi a Iraq ya ɗauki almajiransa sun fita siyaha ya je sun samu wasu yahudawa suna bautan wato a wannan nasu wannan wannan gunguma kansu za mu ce ko shikenan an yi haka kawai sai ce almajiran su koma gida ya cire kayansa ya shiga cikin addini waɗannan mutane an ce a rana a iraki mutanen da suka mutu a dalilin wannan Allah yawa da su saboda kaf a ƙasar lokacin babu shehi kamar sa bayan haka da kimawa sai almajiran suka zo suka same shi yana kiwon alaji ya zama yana daure da cross da shi ma ya zama kirista to bayan shekaru da suka dawo sai ce musu su kawo masa kayansa zai wanka ya furta la ilaha illallah yace to Allah ya dawo masa da makami sai yau yace abin da ya faru lokacin da muka zo gurin nan naga waɗannan suna bautawa waɗannan abubuwan yace sai na rena su take Allah ya masa wato magana cewa kai ka zama su yanzu Allah ya masa salbu a take musuluncin nashi duk an kwace mishi ya zama kirista to daga ƙarshe kuma Allah ya dawo masa da wannan makamin nashi an ce akwai da ya zama kirsatin sai cewa a da Allah ya masa wannan magana sai akwai yar gidan sarki babu kamar ta sai ce wannan yarinyar naku ina son ta sai suka ce masa ba za mu ba ka ita ba sai ka zama kirista to dalilin wannan ya zama kirista a lokacin da ya zama kirista suka maida shi ne kiwon aladunsu an fahimta ai to yayin da Allah ya dawo masa da musuluncinsa da mamamin sai koma Iraki tare da almajirinsa yarinyar da yace yana so tana gudu ta dawo ta ce ni ba zan zama matarka sai dai zama hajima Allah canja masa da wannan to duk abin da kaga mutum yana na laifi karkare na shi kai dai ka bi Allah saboda mutum shi kansa bai fi karfin Allah ne da shi haka Allah kiyaye to shine Allah yake gaya wa ɗan baya cewa bai bayyana gare su cewa fa Allah zai iya halaka su kamar da ya halaka waɗancan alƙaryoyi tilkal qura waɗannan garuruwa da Allah ya ambace su allati marra dhikruha naqussu alayka sallallahu alaihi wasallam min anba'iha annabi sallallahu alaihi wasallam muna karanta maka labaran su min akhbari ahliha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzannin su sun zo musu da mu'jizoji bayyananne amma fa ma kanu liyu'minu ba su kasance suna ba da gaskiya a haka ba bima kadzabu don abin da suka karyata ne qablu gabani ay qabla majihi bal istamarru ala al-kufri sun doge akan kafirci kadhalika rabbi kamar yadda Allah ya rufe zukatan su ba sa karban gaskiya yace yad'u Allahu ala qulubil kafirin Allah yake rufe zukatan kafirai Allah ya ce wa ma wajadna li akthari min ahad ba mu samu cika alƙawari ga mafi yawan su ba ai wafa'a bi ahdihim yawma akhdhi al-mithaq wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum wannan shi alƙawari da ba su cika ba Allah ya ce ai yawan su ma fasikai ne wa in wajadna aktharahum la fasikin أكثرهم فاسقون نائدون للعهد ما سورور القوري الله يكيه كان الرسول صلى الله عليه وسلم في ركب من أصحابه النبي كتنسي أتكين وتتون آيري نسهب بنسا فقال بايعوني بايعوني كمني بيع أي تبا قالوا على على من نبايعك يا رسول الله أكم نظام مكة تفا قال تبايعونني على الصلوات الخمس ذاك من تفا أكن وتسيد سلولي بير وصيام رمضان دا أزمت وجه رمضان والزكاة والحج وأخفى كلمة النبي يقوي وتكلمة يا قال وألا تسأل الناس شيئا كما كمني بيع أكم بازاك روحي متاني كومي بيبا sai wannan sahabbai fa bay'uhu ala zalika fa wallahi la tara wahidan min ulaika yasqutu sawtuhu wa huwa ala ba'irihi fala yatlubu ahadan yunawiluhu iyyahu wa fa'a bil ahd yace za ka ga ɗaya daga cikin waɗannan sahabbai bulalansa zai faɗi yana kan rakumi amma ba zai nemi kowa ya bashi da saboda cikin alƙawari an fahimta to saboda haka gashi su musulmi ne amma annabi ce su ƙara masa bai'a to wannan shine bai'a da sufaye suke kai ba wai abu ne za a baka shi ba a a musuluncin kadin yana nan amma akwai abubuwa ayyuka da ake ɗaukar alkawari a ci gaba da aikata su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan dukkan su musulmai ne yace amma ba ya yudu ba ya yudu shine albai'a da ake ɗauka a wajen mazajen sufaye saboda haka alkawari annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda baya kiyaye shi alamar ba shi imani ko wanda wake warware shi alamar shi munafiki ne Allah ya kiyaye na'am
ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين
wato Allah tabaraka wa ta'ala yana wa annabi sallallahu alaihi wasallam tasliya tun daga kissan sayyidina Nuhu alaihi salam zuwa kissan sayyidina Musa alaihi salam kissar da ta fi tsawo a cikin su ita ce kissar sayyidina Musa shi kuma saboda fama da yayi da banu Isra'ila ne to shine Allah ya ce summa ba'athna min ba'dihi bayan waɗannan al'ummatai da aka hallaka Allah ya aiko annabi Musa kuma ya aiko shi da ayoyi ne بعد تلك الرسل التي قصصنا عليك نوح وهود وصالح ولوط وشعيب ونسون أن بعد ألا يبعد لابارس أباينا أرسل الله موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون سأل أيكود النبي موسى إزوى فرعون بآياتنا التسعي لآية قد ترى أرسل الله موسى وأعطاه تسع آيات ألا باشي مجزوجي قد ترى هي العصا سندنسا واليد البيضاء دهنس من هسك والسنون المجدبة دشيكرو ما سفري والطوفان دروا ديكو kwaranya wal jaradu da fari wal kummalu da kwarkwata wal zafaju da kwadi wal damu da jini wal kamsu da shafe wato gidajen su ko a shafe rabbana mis ala amwali dukiyar su aka shafe wa kullu masuratu fi hadhihi surati wadannan guda tara duk an zana su a cikin wannan sura ta arashi illa ramsa fi surati yunus shi samsu za a bace shi a surati yunus eh waɗannan su ne ayoyi da aka ba wa annabi Musa ya zo wa ya zo wa Fir'auna da su an ce Fir'aunan sunansa Al-Walid ibn Mus'ab ibn Rayyan a shi wato malaka Misra ya mulki Misra akthar min 400 sanatin sama da shekara 400 wa fir'aunu laqabun li kulli man malaka Misra shi lakabi ne da duk wanda ya mulki misra kama anna kisra laqabun li kulli man malaka farisa idan aka ce kisra to lakabi ne ga dukkan wani wanda ya mulki farisa wa kama anna qaisara laqabun liman malaka ruma idan ka ji an ce kaisaru kuma lakabi ne ga wanda suka mulki rum wa khaqanu idan ka ji an ce khaqanu shi kuma liman malaka sina wanda ya mulki china wa tubba'un idan ka ji aka ce tubba shi liman malakal yaman wanda ya mulki yaman hadihi alqabu lil muluk waɗannan wato lakuba ne na sarakuna fir'aunu hada fir'aunu musa eh fir'aunu da aka yi magana to na annabi musa ne alwalid ibn mus'ab ibn rayyani wa qila mus'ab ibn rayyani haka dai na'am
وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين
na'am wato waɗannan ayoyi Allah tabaraka wa ta'ala ya aiki annabi Musa zuwa Fir'auna da su wa mala'ihi da jama'arsa amma fa zalamu biha suka kafirce waɗannan ayoyi duka Allah ya ce to fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin kai mukhatabu ka dubi ya karshen masu barnan nan ya kasance bil kufri min ihlakihim wa qala Musa ya fir'aun yayin da annabi Musa ya zo sauran kristan za a bace ta a gaba ba irin su laha da sauransu wa qala musa ya fir'aun inni rasulun min rabbil alamin yace ni manzo ne daga ubangijin talikai ilaika gare ka da ya faɗi haka fa kadzaba hu sai kare ta ce qala lahu hada kadibun wannan ai ƙarya ce eh kuma an ce shi fir'auna dalilin jimawansa a mulki da kuma irin lafiya da Allah ya bashi yasa ya dawon uluhiyya eh faqala musa wato فقال موسى انا حقيق علي الا اقول على الله الا الحق wato ni ai bai dace gare ni na faɗi wani abu ga Allah ban da gaskiya gadditukum bi bayyinatin min rabbikum na zo muku da wato mujiza daga ubangiji ubangijinku fa arsil ma'iya bani isra'ila ka saki bani isra'ila tare da ni mu koma kasar mu sha fa ila sha kana sar'abada a zamanin fir'auna din duk wani mutum wanda ba dan misra ba kawai talakan su ne shi bawa an fahimta ne akwai mutane da suke da irin waɗannan aƙidu ta wani aƙidan fir'auniyanci ne duk mutum wanda ba wannan yare ba ko ba ɗan wannan guri ba kawai shi kamar bawa ne ko akwai yanki da ake samun waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace al bilad biladullah wal ibad ibadullah aina ma aqamta aina ma wajadta fa bayi na Allah ne kasa na Allah ne duk da ka samu ka zauna babu gurbatun gari kaza ko yan na gari kaza mutane kaza ne idan aka ce za a yi haka kowa ba shi da gari saboda kowa zuwa yau wannan guri an fahimta hatta laraba wanda suke wannan guri su ma aka ce za a diddigi wai su zuwa su kai to su ma za su bar wannan guri kowa zuwa yau wannan guri al-biladu biladullah kasa ta Allah ce ba ta bace kai da Allah ya baka ya Allah mulki ko ya Allah karfin tattalin arziki ka zama babu kamar ka amma ba dan kai dan kasan bane an fahimta ya tun daga shi banu Isra'il su ba ƴan Masar bane ko amma Allah yake aiko manzanni a cikin su su kuma kitsawan gashi su ne kafirai Allah kiyaye to irin wannan akida suke da shi cewa dukkan wani talakan su bawan su ne sai dai musu bauta كان استعبدهم دعا موسى فرعون إلى الإيمان سيدنا موسى يا إلى فرعون إزوى الإيمان دعا الله والتخلي عن استرقاق بني إسرائيل قبيلته da kuma bari bautar da banu isra'ila wato kabila annabi Musa wa insaliha ma'ahu ila mawdin aba'ihim sham da kuma ya bar su su tafi kasan iyayen su shine sham da ya gaya masa haka qala fir'aunu in kunta jita bi ayatin ala da'awata fati biha in dai ka zo da wata aya akan annabcin nan naka to ka zo da ita in kunta min as-sadiqin in dai kana cikin masu gaskiya take annabi موسى فألقى عصاه يا جيفة سندلسا فإذا هي ثعبان مبين سيتبين كمرتي مجيجي بينا كان موسى عليه السلام كان موسى بيده عصا أخذها من شعيب يند مكرر أو كيف مكرر ساعة بذا مكرر يا جي جدا النبي شعيب annabi shaibu ya ɗauke sa makiyayi ko a can ƙasa zai zo shi kenan da ya ɗauke sa makiyayi ya ce shige ya ɗauki sandar kiwo to kowanne annabi idan ya zo akwai sandunan annabtaka duk annabin baya da zo sandarsa yana wajen ya tura sai na Musa ya shige da kisan da kai sai dauko sandar annabta ya maida shi haka daga karshe tabbatar cewa wannan fa annabi ne to har gobe bayan Allah din haka suke kamar zuwa shi Ibrahim radiyallahu anhu ya je dakin shi Ahmad Tijani ya dauki wannan sandan nan nashi da rawanin da ake gani an fahimta haka Imam Mahdi ma in yazo zai je dauki kayan sa a can wai asa Adama sanda ce ta annabi Adamu allati nazala biha min aljannati wanda ya sauko da ita daga aljanna tuluha 30 zira'an tsawon sandar zira'i 30 ne ala qadri qamati Musa gurgudun tsawon annabi Musa wa kana idza sara bil hayawani idan ya tafi da dabbobi ila al mar'a zuwa makiwata ya namu sayyidina Musa zai kiwo wa tabqa al asa ra'iyan sandan za ta zama wace mai kiwo an fahimta wa idza ata libirin idan yazo waridiya yutkilu ra's al-afa fatakunu dalwan wa hablan sai shigar da kawai kan sandan nan take sai ta zama guga da igiya hatta yasi ya ganama har ya shayar da awakin sa وإذا جاء الليل إذا دريزو تكون مصباحا في بيته حتى يصبح سندن ذات زومة فتلا حتى يواي shi yasa lamma sa'alahu Allah tabaraka wa ta'ala ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya 'asaya atawakku 'alayha wa ahussu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arij ukhra wadannan bukatu yake yi da ita duka eh shine da yace hiya 'asaya Allah ya tambaye sa da lokacin da ya masa magana menene a hannunka sai ce hiya asaya ai sanda ta ce adafa al'asa ila nafsihi ya rabar da sandan shi zuwa kansa fa umira bil liqa'i sai aka ce ce fa ita fa alqaha fa idha hiya thuban mubin ana akwai ishara duk wani abu wanda ba na Allah ba to hallaka mutum zai in dai abu ba na Allah ba shine a duniyar nan duk abin da kai in dai ba na Allah kai ba to zai halakar da mutum lillahi shi kadai yake aiki in kai ya zama duk duniya babu irin ka a sarauta babu irin ka a kuɗi babu irin ka a ilimi in ba kai aiki don Allah a ciki wani abu duk halakar da mutum zai kamar yanzu mutum in ya ci abinci duk tarin abincin da ya da karshe kawai wani ruwa zai zama a cikin sai to wannan shine a wato usar tataccen ruwan abincin nan duka to duk wani aiki da kai za a tace wani aiki kawai ilahi ne zai da kai amma wanda abu ba na Allah ba baya aiki a wajen Allah fi duniya wal akhirah a duniya da lahira ba zai aiki ba Allah ya ba mu ikon yin abu don Allah eh yanzu mutum idan bai aikata wani ibada in ba farilla bane ba a tambayar sa nafila me yasa baka yi kaza ba a tambaye shi ba amma idan yayi yayi ba don Allah ba ya janyo wa kansa ko saboda haka komai Allah yana neman nashi ne kadai abin da yake da alaka da Allah shi yake da yake da yake aiki to dalilin yace sanda ta ce faida hiya turbanul mubin ta zamo wato kumurcin maciji fa ala hadha kullu ma adafahu al-abd ila nafsihi falyatahaqqaq annahu turban da abin da mutum ya rabar wa kansa to ya tabbatar fa wannan abin maciji ne zai halakar da shi wa yajibu iqa'uhu dole ya farka shi mutum ya bi Allah falamma alqa Musa asahu da ya jefa sandansa fa idahi turbanun mubinun irtafa'a wa fataha fahu sai macijin ya ɗagu ya ɗaga bakinsa ma bai da lahayayi tamanin da zira'a abin da yake tsakanin haɓa da haɓa zira'i tamanin فابتلع جبالا من هذا الجانب يا هدي دوا تتونا بانغري وجبالا من هذا الجانب دوا تتونا بانغري وحمل على فرعون يا هري فرنا آه سبحان الله يا هري فرعون فازدحم الناس متى سكي تنكوسو فمات منهم خمسة وعشرون ألفا take mutum wato dubu ashirin da biyar suka mutu tsadilan tsorata daga wannan maciji فصار فرعون يقول فرعون يكي تيوا يا موسى أناشدك بالله الذي أرسلك أمسكها إنا روحك دن ألن دي أيكوك كريكيتا كريكيتا وأنا أؤمن بك زنجت كتاتك فتتعت فرعون سي مجدين يا فرعون واتو وفر شيكم يقول حتى دخل في خصبه هل ياشي كتكين جدا ففتح الثوبان فاه هل يزو أن مجلس يبود باكنسا فجعل أثر فرعون بين فكيه ya sanya gidan fir'auna ne tsakanin hafansa guda biyu kawai zai haɗe shi kenan ya nuna فناشد فرعون موسى أن يأخذه هل يلزم فرعون يا روي النبي موسى يدوكيسا فأخذه فكان عصا في يده تاكيز كما سنة تين متنزي قاري سيوا وان أبو بامس الجبل فقال له أريد آية أخرى نقار لنا مكوة آية ما قال نعم يتتو ونزع يده سيميك موسى مد موسى يده قال له ما هذا يتي ولا منين قال يدك وانا هنوك نأي شكنا أقلها في الجيب سيشكد إتوية ويا لجلسة وأخرجها يسيرتا فإذا هي بيضاء للناظرين سيجا هنو ينا شيئيك دكا من كلون يا يا كرانا حسكي an fahimta za ta shu'a'in a shaddu bayanan wa a shaddu shu'a'an da shamsi ta fi rana haske ta fi kuma rana haskawa khilafa ma kana ta alaihi min al-ummati sabani abin da take kai na ja بهذا تفهم أن اليد إذا لابست سوى الله تبارك وتعالى تكون مذنبة ashe shehu ya ce za ka fahimci hannu idan ya cuɗanyi wani Allah ne zai zama duhu amma dukkan mutum mutum mutumin Allah to babu wanda ya kai shi haske an ce hasken imanin mutum mumini yana cika duniyar nan shi yasa za ka ga mazaje suna ganin hasken mazaje ɗan uwansu idan mutum ya zama babu kamar sa to dukkan wani wanda babu kamar shi yana ganin haske ba an ce maulana shekh ibrima ya je kaula ba tare da sun saba haduwa da shehu ibrahim ba ai haske ya gani ya bi ko an ce shehu usman ibn fodwe yana matashi zai aure ya tafi wato wannan a ko sudan ne ko chadi nan dai tsakani akwai wannan margani usmanu margani shehi ne yana da tariqal marganiya ya tafi wajensa yace na ga an haifi wata yarinya shekarar ta biyu mai haske babu dinta a duniya ina so ku bani ita sai Sheikh Usman Margani yace ai akwai wanda ya ganta tun da aka haife ta da hasken ya kama an fahimta ya dawo sokoto sai Allah ya sa ya ga wata aura da aura sai a shi Muhammadu Bello an fahimta akwai wanda in ya ji ta guri ma za a haifi wani mutum babu irinsa ya san wannan Allah yana nuna masa da hakkin imaninsa in tattaqullaha yaj'al lakum furqana idan dai za ku tsoraci Allah to Allah zai sanya muku wani haske na shari'a a zukatanku to kaji shehu Ibrahim yace idza labasa idan hannu ya cutanyi wani Allah takunu muslimat wallahi zan gaya muku idan mutum ya san shi a matsayinsa na musulmi wane ne shi a wajen Allah to wallahi tallahi ba zai saki Allah ba dalili dan adam wannan guda ɗaya abin da Allah ya kimsa masa ya wuce tunani sa ba muna ganin girman duniya ba ko an ce sama kaza sama kaza sama kaza muna ganin girmanta to dan adam shi wannan a jikin halittarsa dukkan saman bakwai da ƙasan bakwai da abin da yake cikin su Allah ya cusa masa shi guda ɗaya shi yasa Allah ya ce sanurihim ayatina fil afaqi amma wa fi anfusihim kuma shi yasa ya ce wa fi anfusihim ayan da Allah ya sa a cikin dan adam ya wuce tunani saboda haka mutum ya kiyaye darajar nan da Allah ya masa wala qad karramna bani adam babu wanda aka ga wannan an ce wala qad karramna samawati wal arda eh amma muna ganin girman su to dan adam ya ga karfin sammai da kasar girma al'arfi astaghfirullah babu kamar girmansa amma bawa iya zaman Allah ya wuce karfin wannan an fahimta Allah ya sa mu gane shi ne wato wa idan rus'atin kulli ma fi wallahi tabqa bayda'a lin-nazirin idan hannun an cire ta daga wani Allah to zai zamo mai haske bi ma'ana ba hannu ake nufi mutumin ne idan mutum an an maida shi na Allah zai zama babu kamar shi ga dukkan wani mutum eh bismillah
قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين نعم wato a wannan gaba da kuka yi magana akwai wasu baituka ana cewa na sidna ali ne alaihi salam yana cewa wa tahsabu annaka jirmun saghirun wa fika dawal alamul akbar yace kana zaton kai jiki ne karami amma wato duniya mafi girma ta nade a cikin ka dan adam yace da'uka minka wala tash'uru dawa'uka fika wala tubsiru yace cutanka tana tare da kai ko maganin ka yana tare da kai bi ma'ana mutum zai hallaka kansa kuma zai shigar da kansa babu abin da zaka nema a wajen wani idan mutum ya hallaka to shi ya hallaka kansa idan ya shiryar da kansa ya zama babu irinsa a duniya ma shine yayi to Allah ya sa a gane to wannan qala al-mala'u min qaumi fir'auna manya manyan mutane daga cikin fadan fir'auna suka ce kai inna hadha la sahirun alim wannan mai asiri ne babba masanin asiri fa fa'ikun fi ilmi asiri ya yi fice a ilimin asiri yuridu an yukhrijakum min ardikum suka ce mutanen wato banu isra'il yana so ya fudda ku ne daga gari ku fama za ta amuru menene za ku ba da umarni fir'auna su khataba fir'auna jama'ata ala sabili tashawuri fir'auna ya wa mutanensa magana a hanyar neman shawara ma za ta amuruna me za ku ba da umarni ai sai suka ce qalu arjihu akahu ka jinkirta shi da dan uwansa sai na harun وأرسل في المدائن حاشرين كأي كأي أي كي أجروا دوك كتار متان ياتوك بكل ساحر عليم سأكاو بك دوك وني أسيري مثلا أسيري يفضل موسى في علم السحر زي النبي موسى علم السحر فجمعوا سحرتهم سكتار ما سأسيرين سدوكا وجاء السحرة فرعون ما سأسيرين سكزوا فرعون أتوا بستمائة ساحر سنزول بأسيري واتو dubu ɗari dubu shida dubu sitimiya dubu ɗari shida kullum indahu afa kowa da sanda a wajensa idan al'adaha ta kunu furbana in ya jefa ta ma za ta zama maciji aw hablun ko ko igiya idan al'adahu ya kunu furbana da suka shigo wajen fir'auna qalu dakhalu ala fir'auna inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin shin muna da lada da zaka ba mu idan mun zama mu ne masu rinjaye sa'alu fir'auna hal yajiduna ajran za su samu lada qala na'am wa innakum la min al-muqarrabin a ai kuna in fada ai shi ibrahim ai bai sani ba wa innakum wa innakum la min al-muqarrabin wajen Allah ne da su shi da kansa akwai lokacin da bal'amu zai wa annabi musa addu'a addu'a mara kyau za mu karanta a gaba idan ya zo addu'a mara kyau in zai wa annabi musa addu'a mai kyau allah ya juya harshe in zai ce allah ya hallaka fir'auna zai ce allah ya allah ya hallaka annabi musa zai ce allah ya raya an gane wa innakum laminal muqarrabin an taqahu allah tabaaraka wa ta'ala bil haqq Allah ya furtar da shi da faɗan gaskiya تجدون أجرا وتكونون من المقربين هو يظن أن المقربين عنده هو مكو سنتاء وجنسا ولكن المقربين عند الله تبارك وتعالى مكو سنتاء وجنسا ألا ألا يكينوا إيه نعم
قالوا يا موسى إما وإما أن نكون نحن الملقين
wato da sai suka ce da aka tara su sai suka ce annabi Musa qalu ya Musa imma an tulqiya za ka jefa ko ka jefa sandarka wa imma an nakuna nahnu mulkin ko ko mu zama mu ne masu jefawa ai ma ma'ana abin da ke tare da mu to saboda haka sai gobe insha Allah za mu ga abubuwan da suka auku tsakanin su lokaci yayi insha Allah za mu tsaya na assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh